الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-imam bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau sha shida ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan tara shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabiru sayyid wa rafi'ul kalimin tsayyib wallafar mashhurin malamin nan al'imam muhammad ibn abubakar ibn khayyim al-jawziya ta rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasinmu na 94 cikin wannan littafi kuma muna cikin abinda fasali na goma sha ɗaya zikirin ruku'i wa sujudi wal fasli bai na kuma wa bayan sajidatai ne zikirin da mutum zai yi yayin da ya ruku'u ko ya sujada ko kuma abinda ke tsakanin ruku'u da sujada da kuma abinda ke tsakanin sujada guda biyu domin karanta wasu hadisai waɗanda imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambata cikin wannan babin kuma mun yi shimfiɗa gabanin haka dangane da abinda mutum zai yi na tasbihi yayin da ya rufu kafin ya dago yi magana akan fahimtar malamai dangane da wannan wasu malaman suna ganin cewa babu wani abu iyakantacce duk abinda ya samu shi kenan ana iya faɗa wannan shine ra'ayin imam malik ce wala shay'a wala hadda da shay'in fi dalika wasu kuma malamai suna ganin cewa akalla sai an samu uku wasu kuma suna ganin cewa samun tasbihi uku wannan shine sifar kamala adnal kamal kenan adnal kamal mafi kankantar kamala shine an samu tasbihi uku abinda ya dora akan haka to wannan wata kamala ce akan kamala amma kada ana son a samu kamala sai ya zan an samu daga uku kamala take fara wannan ce fahimtar wasu daga cikin malamai don yi wannan bayani a can baya to annabi sallallahu alaihi wasallam an roito yana faɗar abubuwa daban-daban a cikin sundar ko'unsa an roito yana yin zikiri iri-iri wanda yin kowanne yana tabbatar da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma sunna a nan shi ne mutum ya kasance yana wato nau'awa ya yi wani nau'i wani lokaci wani lokaci kuma yawancin nau'i kamar yadda malamin suka yi bayani ya ce wa fi sayi muslim an ha radiyallahu an ha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruh a cikin sayi muslim daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a cikin ruku'unsa da sujjadarsa yana cewa subuhun quddusun subuhun nan khabar ne da mubtada ma'zuf ai anta subuhun to ya Allah kai ne abin tsarkakewa ko subuhun kai ne wanda ake wa tasbihi quddusun shi kai ne abin tsarkakewa subuhun siga ce ta mubalaga siga ce ta mubalaga wanda ake tsarkake shi sosai wanda ake sakai musabbahun jiddan ko muqaddasun jiddan wanda ake ake kai matuka wajen tsarkake shi wake kai matuka wajen yi masa tasbihi tasbihi da taqdisi yana nufin tsarkake ubangiji subhanahu wataala daga dukkan wata tawaya ko dukkan wani aibi Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga dukkan wani abin da yake tawaya ne duk wani abin da yake gajiyawa ne na kasace aibi ne to ubangiji ya tsarkaka daga wannan abin dukkan wani abin da kake hangen shi a matsayin kasawa to Allah subhanahu wataala shi ya fi cancanta a tsarkake shi daga wannan abin shine ma'anar at-tasbih tanzihullah subhanahu wataala an kulli aibin wa naqsin wa ajz duk wani abin da yake aibi ne na kasace to kace subhanallah kace Allah ya tsarkaka daga wannan sadaka ya tsarkaka a ce yana da abokin tarayya ya tsarkaka a ce yana da ɗa ya tsarkaka a ce yana da mata ya tsarkaka a ce wani ya yi tarayya da shi a cikin wata sifa daga cikin sifofinsa ya tsarkaka a jingina masa gajiyawa ko gazawa duk wannan shine ma'anar tasbihi da kake cewa subhanallah subhanallah abinda kake faɗa kenan kuma ma'anar kalmar kenan to subuhun kalma ce da take nuna kaiwa matuƙa wajen wannan tasbihin Kudus tana nufin kaiwa matuƙa wajen tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala daga wannan aibi ko kuma na kasa ce rabbul mala'ikati war ruh ubangijin mala'iku war ruh da ruh ar-ruh shine mala'ika jibril wato ubangijin mala'iku waɗanda su ne mafi girman halitta da Allah subhanahu wata'ala yayi a cikin sammai cikin sabbai babu wata halitta da ta kai halitta ta mala'iku kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya su su ne suke zama wato wasuɗa tsakaninsa da bayansa wajen isar da sako da Allah subhanahu wata'ala yake aiko wa annabawa ko kuma isar da wani abu wanda ya danganci ni'ima ko azaba zuwa ga bayansa waɗannan halittu waɗanda suke masu wanda suka kai matuƙa ga yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a biyayya suka kai matuƙa wajen yi masa biyayya kuma biyayya wacce ke madawwamiya ba mai yankewa ba sauraka aka jingina rububiyar ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga waɗannan waɗannan halittu ga wannan halitta su ne mala'iku ce rabbul mala'ikati sannan aka ce wa ruh ar-ruh shine mala'ika jibril nazala bihi ruhul amin ruhul amin shine mala'ika jibrilu alaihi salam an ambace shi tare da cewa shi ma ya shiga cikin mala'iku da aka ce ce rabbul mala'ika jibrilu ya shiga ciki amma ka sake ware shi da ambato aka ce wa ruh kamar inda Allah subhanahu wata'ala ke maganar lailatul qadri ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها ملائكة سنة سوكاء تكندر ليلة القدر والروح ده ملائكة جبريل da cewa yana cikin mala'iku kuma sannan aka sake ambatarsa shi kadai man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa rusulihi cewa jibrila wa mika'il aka faɗi jibril da mika'il duk da cewa suna cikin mala'iku wannan don a nuna matsayinsu da darajarsu da shugabancinsu a cikin mala'iku sauka Allah subhanahu wata'ala ya ware su da ambato to a nan ma aka yi akafin arroh a kan mala'iku da cewa yana ciki domin a nuna jagorancin shi jibrilu a cikinsu cewa shi ne jagaba kuma ana kiran shi arroh saboda shi yake sauko da wahayi zuwa ga annabawa ruhi dai an san shi ne rayuwa shine rayuwa abinda da shine jiki yake yake yake wanzuwa da rai in ya fita daga jiki jiki yakan zama matacce to an kirawo jibril cewa ruh saboda shi yake zuwa da wahayi wahayi kuma shine yake raya zukatan dan adam da wahayi ne zukata suke rayuwa in zukata suka yi nisa ko suka yi watsi da wahayin da Allah yake saukarwa ta hanyar annabawa ta hanyar mala'iku ko ta hanyar jibril da shi kira waɗannan za su kasance da su da matattu ɗaya za su zama matattu daga shi wahayi ruhi ne abin nan ruhi ne shi yasa ce yurdin ruha min amrihi alaman ya sha yana aiko da wahayi aka kira wahayi da ruhu saboda shine rayuwa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ba kunta tadri bal kitabu wala iman to kasancewa malaika jibril shi yake zuwa da wannan wahayin wannan kuma wahayin shi yake raya zukata sai aka kirawo shi aka kira shi kansa malaika jibril da suna ar-ruh da suna ar-ruh wanda yake nuna maka cewa idan dan adam yayi watsi da ambatan Allah yayi watsi da shari'ar Allah da hukuncin Allah to wannan dan adam ya gaba yawo da shi da babu duk ɗaya ne to gara ma babu to annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan tasbihi yana yin wannan siga ta tasbihi a cikin ruku'unsa da kuma cikin sujjadarsa kamar yadda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take bayani yana yi in yana sujjada sujjada yakan fada in yayi abin nan haka nan in yayi in yi ruku'u ma yakan fada kuma an ruwaito har ila yau wannan a cikin abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi an ruwaito wannan a cikin wasu daga cikin littattafan hadisi banda sayo muslim imam ahmad ya ruwaito shi abu awana ya fitar da shi sai hadisi na gaba shine hadisin sunan abi dawud yace wa fi sunan abi dawud an auf ibn malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة دق عوف ابن مالك الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنه شيكما دق النبي صلى الله عليه وسلم يتشي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده النبي صلى الله عليه وسلم يكسجئ ركوع إنسان da sujjadarsa yana cewa subhana dil jabaruti sarki ya tabbata ga ma'abocin isa da kasaita ko da ma'abocin rinjaye da galaba wal malakuti da isasshen mulki wal kibriyai da nuna isa wal azamati da girma auf ibn malik radiyallahu ta'ala anhu kamar da yake a cikin ruwayar yake cewa ya tashi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuntu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan faqama yusalli faqara fiha bi suratul baqara nabi ya tashi tare ya tashi cikin dare yana sallah sai shi ma Abu Ibn Malik wanda ya nuna cewa a gurin da zai iya halartar hakan ne ko a wajen ko a masallaci ko kuma a wata tafiya yake cewa sai na ima na tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul baqara ya gama suratul baqara ya kasance duk sanda yazo kana la yamuru bi ayatin bi ayati rahmatin illa waqafa indaha wa sa'ala Allah bi rahmatihi wa la yamuru bi ayati adabin illa waqafa indaha wa wasta'adha min Allah min adabihi dakike cewa ya karanta suratul baqara ya kasance duk sanda yazo kan wata ayar da zai magana rahama to sai ya tsaya ya roki Allah rahamar Allah ya yi duk sanda ya zo kan wata ayar da ta yi maganar azaba sai ya tsaya ya roƙi Allah ya tsare shi daga wannan azaba ya ce sai kuma ya yi rukuku sai na ji shi a rukukun sai yana cewa subhana bil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama bi qadari qiyami sai na ji shi yana ta faɗar wannan gurgurdan tsayuwar da yake wato irin tsayuwar haka ya ta maimaita wannan sannan ya dago daga ruku'u ya tsaya bi kadari rukuhi to haka ya gama wannan raka'ar ya ce sannan ya taso raka'a ta biyu ya karanta ali imran to wannan ita ma wato wannan siga tana daga cikin sigogi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su wajen tasbihi a cikin ruku'u da kuma cikin sujjada za mu ga da ma siga ce da take kunshe da girmama Allah subhanahu wata'ala da bayyana girman matsayinsa da girman isarsa da kudararsa subhana dal jabaruti subhana kamar da muka ce yana nufin tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala daga dukkan wani aibi daga dukkan wanda kasa ko ta tawaya zil jabarut al jabarut al fa'alut siga ce daga siyagil mubalaga fa'alut wannan fa'alut jabarut mubalaga ne fil jabri وهو القهر والغلبة نشي الجبر أنا نفع القهر الجبار شيني القهار الغالب wanda yake mai galaba wanda ya fi ƙarfin kowa babu wanda zai iya masa shine ma'anar aljabbar aljabarut shine isa matuƙa wajen yin rinjaye da ainihin yin galaba babu wanda isa ya ja da shi sai ya je ƙasa kowa ne ne ya rukuma da Allah subhanahu wataala zai je ƙasa to ziljabarut Allah shine ma'abocin rinjaye ma'abocin ƙarfi ma'abocin isa wal malakut malakut ita ma siga ce ta mubalaga min al mulk mubalaga min al mulk yana nufin at-tasarruf al-balighu nihayatahu Allah yana shike ya kai matuka wajen sarrafa abin da yake dama komai nashi ne al-malakut wanda yake da cikakken mulki mulkin sa ya kai matuka ga isa saboda haka babu wani abin da yake fita daga karkashin karkashin mulkin sa babu wani abu a sama ko a ƙasa ko a haske ko a duhu ko babba ko karami da yake fita daga ƙarƙashin mulkinsa ko bai a ƙarƙashin mulkin Allah yake ko bai da ka gani halittar Allah ne bayan sa ne mulkin sa ne lillahi ma fi samawati wa fil ard man fi samawati man fil ard wanda suke sammai da wanda suke kasai da abin da yake sammai da ƙasa duka duk na Allah ne ana mulk khalqan wa mulkan wa abidan shi ya halicce su shine mamallakin su kuma bayan sa ne sauraka Allah subhanahu wataala shi ke da cikakken mulki duk wani mai mulki mulkinsa ragagge ne mulkinsa tauyayye ne mulkinsa na jeka na yika ne mulkin Allah shi ne mulki na dahiri shi ne mulki na gaske shi ne wanda baya gushewa kuma babu abin da yake fita daga ƙarƙashinsa duk inda za ka je kana ƙarƙashin samaniyar ubangiji ne ko kana kan wato ƙasa ta Allah subhanahu wataala ba za ka fita daga nan ba saboda kana cikin damƙasa subhanahu wata'ala saboda ka shi yake da albalakut cikakken mulki shi yake da alkibriya alkibriya daga alkibir ne shine nuna girma da nuna isa wasu malamai suka ce da alkibriya da al'azama duk ma'anar su daya sai zama na da aka ambaci al'azama tare da alkibriya min babi atfu tafsir yani utifa al'azama tafsiran lil alkibriya abu tafsir ne kamar an fassara alkibriya ne da al'azama wasu suka ce a kowace da ma'anarta alkibriya yana nufin Allah subhanahu wata'ala ya kai matuka ga kamalar zati kamalarsa ta zati ta kai matuka al'azama kuma girma kamalarsa ta sifa kamalarsa ta sifa suka ce alkibriya yana nufin kamalar zati kamalar samuwa sannan al'azama kuma kamala ta ta sifa sauraka suka ce daban-daban kowace tana ɗauke da ma'ana daban-daban bambance ma'anarsu ya fi a ce duk ma'anarsu ɗaya kowanne da nashi alkibriya zai zama yana ɗauke yana nuna girman ubangiji su fana wata'ala da cikarsa da kamalarsa da tsarkakarsa daga dukkan wani abin da yake tawaya ce ko aibi ne al'azama kuma yana nuna cewa darajarsa ta kai duk inda ba ka zato wato duk tunaninka ba za ka iya haɗa da girman ubangiji ba ka iya sanin mikidarin girman ubangiji ba za ka iya ba sai dai ka san abin da ka sani amma kullum za ka rika gano abubuwa wanda za su ƙara ƙara nuna maka wani ɓangare na azama ta ubangiji su bani wata'ala saboda kowanne kowane suna yana ɗauke da ma'anarsa النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما عذبته وقصمته وانا يتنون تشوى أبو بوان يقول أبي دبن دبن النبي يقول الكبرياء الله يقول الكبرياء ردائي الكبرياء نون إساء شوانا شيني ما يافينا إن شاء الله شوى العظمة جرماكما wannan shine gyauto na shine kwarjalle na shine shine izari to ya nuna cewa abubuwan guda biyu ne ibnu taymiya alaihi rahmatullah har yana hujja da wannan akan fifita Allahu akbar akan Allahu azam Allahu azam muka ce Allahu azam a sallolin mu kuma tafi ruku'u Allahu akbar muke cewa ba Allahu a'zam ba saboda akbar ya fi kace a'zam saboda ar-rida ashrafu min min al-izar ce rida ashrafu min al-izar mayafi yafi daraja akan abin da ake daura wannan saboda darajar sani ba ake yafa shi a sama a rufa shi akai ayi waye ayi waye wannan kuma a zauna akan sa saboda haka kibriya din tana sama da al'azama din shi yasa aka zabi Allahu akbar akan Allahu a'zam to wannan ita ma tana daga cikin sigogi da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin a cikin ruku'unsa da sujjadarsa kuma hadisin yana nuna cewa ana iya aita maimaitawa kamar yadda Auf ibn Malik yake cewa fa kana ruku'uhu bi qadari qiyamihi yayi ruku'u gurgurdan gurgurdan tsayuwarsa gurgurdan tsayuwarsa kaga kenan ya dade yana yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa to wannan idan muka kula zamu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a sallar nafila sallar nafila ta sallar farilla ba malamai sun bambanci tsakanin mutum daya da liman akwai bambanci tsakanin mutum daya da liman da mamu mutum daya wannan yana iya yana iya tsawaitawa amma da shi in zai tsawaita ruku'unsa ko sujjadarsa to ya kamata ya tsawaita tsayuwarsa kada ya tsawaita ruku'un kuma bai tsawaita tsayuwar ba ruku'un ya fi tsayuwar ya fi tsayuwar tsawo ko ya zo sujjada ta fi tsayuwarsa tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruku'u ya fi tsayuwarsa tsawo ko ya sujjada ta fi tsayuwarsa tsayo saboda ko dai daidaita su ko kuma ya zama na tsayuwar tafi tafi ruku'u wannan idan idan mutum shi kadai ne idan mutum liman ne to kaga zai yi itibari da mutanen da ke bayan sa ba zai zo ya yi dogon karatu ba kuma ya zo ya dogon ruku'u ya dogon sujjada ya dogon to sai wani ya jigata a cikin mamu sauraka shi ma zai wannan shi yasa za mu ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a cikin sallar ta nafila ya mu abin nan amma mu daman shi tare yake da liman sauraka liman in ya dago ya dago daga ruku'u ya faɗa abin da zai faɗa ya tafi sujjada mamu ba zai ci gaba da tsayuwa bai ci shi sai ya tsawaita sai ya tsawaita ruku'unsa sauraka dole ne shi tare da liman yake abin da liman yayi shi zai yi hadisi na gaba shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri fi sahih Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala Allahumma rabbana lakal hamd ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أشكين سيو مسلم حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan rafa'a rasahu min ruku annabi ya kasance idan ya dago kansa daga ruku wannan kuma yanzu an kare ta sujja cikin ruku ko ta sujjada kuma ta bayan an dago daga ruku bayan mutum ya dago daga ruku قال اللهم ربنا لك الحمد سيتي اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات cikin sammai ya ubangiji godiya da yabo da kirari sun tabbata gare ka ya ubangijinmu mil as-samawati cikin sammai wa mil al-ardi cikin ƙasa wa mil ama bainahuma da cikin abin da ke tsakanin su wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd da cikin abin da ma kaga dama bayan waɗannan ahlas sana'i wal majd ya wanda ya ya cancanci yabo da kwarzantawa da girmamawa a haƙƙu ma ƙala al'abdu mafi cancantar abin da bawa ya faɗa wa kulluna laka abdu dukkaninmu bayinka ne allahumma la ne alima a taita shi ne ya ubangiji babu a mai hana abin da ka bayar wala mawata alima mana'ata babu mai bayar da abin da ka hana wala yin fa'uzar jaddi min kaljad duk wani mai wadata wadatarsa ba za ta amfanar da shi a wajen kafa wani hadisi na abu sa'id al-khudri yana magana akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa bayan ya dago daga bayan ya dago kansa daga ruku hadisai sun zo da yawa waɗanda suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Abu Hurairah na cikin sahih Bukhari shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dago in yana dagowa daga ruku yana cewa sami Allahu liman hamida thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana wa lakal hamd كان إذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد إذا يتاشي دقوة daga ruku'u yakan ce sami Allahu liman hamida tare da dagowa sake idan ya gama miƙewa tsaye sai ce rabbana rabbana lakal hamd sauraka akwai at-tasmi akwai at-tahmid abubuwa guda biyu ne akwai at-tasmi akwai kuma at-tahmid annabi yakan yi at-tasmi lokacin da yake dagowa at-tahmid kuma lokacin da ya gaba tsayuwa wannan shine nassin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin yana cikin sahih Bukhari sannan har ila akwai hadisin sa wanda yake cewa idza qala al-imam سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه شي ما ne cikin sahih al-bukhari hadisi abu hurairah nabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamida idan liman yace sami'a Allahu liman hamida faqulu ku kuma mamunsa sai ku ce rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd yace fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika domin yadda lamarin yake dukkan wanda fadar amin dinsa tayi daidai da ta mala'iku gofira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa laifinsa da ya gabata to shi kaga wannan hadisin shi kuma yana nuna cewa mamu ba zai faɗi sami Allah wato ba zai faɗi rabbana wa lakal hamdu sai ba da tasmi'il iman ba da tasmi'il iman bayan ya ji sami Allahu liman hamida ta liman sannan shi kuma zai faɗi rabbana wa lakal hamdu to malamai sun yi sabani dangane da menene mamu menene liman zai fada ba zai mamu ba zai fada abin nan liman zai ba zai fada ba me zai fada me ba zai fada ba menene mamu zai fada abin nan wanda kuma wanda ba zai fada ba sannan menene mutum ɗaya zai fada ittifaq idan mutum ɗaya yana sallah zai ce sami Allahu liman hamidahu ya ce rabbana lakal hamd wannan bil ittifaq al munfarid idan mutum shi kadai yake sallah in yace sami Allahu liman hamida zai ce rabbana walakal hamd rabbana walakal hamd tazo da sigogi da yawa wato tazo da sigogi kamar guda uku rabbana lakal hamd rabbana walakal hamd allahumma rabbana walakal hamd duka duka sun zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne ka fada ko dai rabbana lakal hamd ko ka ce rabbana walakal hamd ko ka kara allahumma ce Allahumma rabbana wa lakal hamd to babu sabani akan cewa mutum shi daya in yana sallah zai faɗi waɗannan zai yi tasmi'i zai tahmidi ce sami Allahu liman hamida lokacin da yake dagowa sannan ya miƙe tsaye ce rabbana lakal hamd ko wa lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd kowanne ya ka faɗa ya tabbata a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to idan mutum liman ne fa a gurin imam malik in kai liman ne za ka ce sami allahu liman hamida mamu kuma su ce rabbana wa lakal hamd sauraka at-tasmi'u lil imam wa at-tahmidu lil ma'mumin wannan shine abinda suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza qala al imam sami allahu liman hamida ace fa qulu rabbana wa lakal hamd to annabi ya raba wa kowa aikin sa liman yace sami allahu liman hamida ko kuma ku ce rabbana wa lakal hamd da yawa daga cikin malamai suna ganin liman zai faɗi duka biyu liman zai ce sami allahu liman hamidahu zai ce rabbana wa lakal hamd wannan da yawa daga cikin malamai shafi'i wa ahmad wa abu hanifa duk suna cewa liman zai faɗi waɗannan duka biyu zai ce sami allahu liman hamida zai ce rabbana suka ce saboda saboda galibin sallar sahabbai suna yi ta bayan annabi ne sallallahu alaihi wasallam sauraka abu huraira yana faɗar sallar da ya bayan annabi sallallahu alaihi kuma ya faɗi wannan ya ce ya ji shi in ya dago zai ce sami Allah in ya miƙe sai ya ce rabbana wa lakal kaga a matsayin salama na liman duk ya faɗa duka bi sauraka liman zai faɗi wannan wannan magana ta jumhur ce to shi ma mun fa zai hada biyun ko ba zai hada biyun to anan ne wasu daga cikin malamai kamar Imam Shafi'i kamar Ibn Sirin kamar Abu Burda kamar Ishaq ibn Rahuya wasu daga cikin magabata suna ganin shi ma mamu shi ma mamu zai faɗi duka biyu zai faɗi sami Allahu liman hamidu zai ce rabbana wa lakal hamd suka ce saboda me saboda shi ma annabi ya ce sallu kamar ra'aytu min musalli ba a ce kai mamu kakkai irin ta annabi ba ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi saboda haka da me yi shi daya da wanda yake liman da wanda yake yi a matsayin mamu dukkaninsu za su yi kamar yadda annabi yake yi shi kuma an roito daga hadisi sahihi kamar hadisi abu huraira cewa annabi yana faɗar su dubi yana faɗar su dubi to tun yana faɗar dubi to me zai hana kai ka faɗi dubi suka ce wancan kuma hadisi na abu huraira da yake cewa idan qala al imam sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana lakal hamd nan ba yana nuna cewa ga abinda liman zai faɗa mamu ba zai faɗa ba ko mamu zai faɗa liman ba zai faɗa a'a nan yana bayanin yaushe ne kai mamu zaka faɗi naka abinda zaka faɗa wannan shine kawai abin da ake kokarin a sanar da kai a wannan ruwayar ba ana koran a hana ka wani abu a saka wani abu suka ce saboda me saboda a cikin ruwayar kanta ai ba a ce shi shi liman zai ce rabbana walakal hamd amma kuma ba ya nuna ba a cewa tunda annabi yana faɗa ce idza qala al-imam sami Allahu liman hamida ba ya nuna cewa ba ya cewa rabbana walakal hamd to haka nan kai ma da aka ce faqulu rabbana walakal hamd ba ya nuna cewa baka faɗa sami Allahu liman hamida sai dai yana nuna cewa kai naka zai biyo bayan sama'in tasmi'il liman daidai yake da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idza qala al-imam wala dhallin faqulu amin haka ruwaya ta zo idan qala al-imam wala dallina faqulu amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dan yace amin kuma ku ce amin idan yace amin ku ce amin amin wanda amin din sa ta daidai ta mala'iku Allah zai gafarta masa to kaga anan suka ce ai ba a ce kada liman ya ce amin ba babu magana neman kai ya ce amin da zuna hada ruwayoyin biyu ko na hada fa inna wuta ne sabina subaitar bakaci a an ce idan liman ya ce ghairul maghdubi alaihim wala dallin aka ce ku ce amin ku ce amin ai ba a ce shi ma kai ya ce amin ba amma kuma ko ana ga muku shi za ku faɗi ta ku amin din sai saboda haka baya nuna cewa ba a faɗa wannan shine fahimtar imamu shafi'i da wasu daga cikin magabata عليهم رحمة الله الإمام السيوطي ينادى رسالة دفع التشنيع في مسألة التسميع دفع التشنيع في مسألة التسميع wanda ya kawo misali guda ko tara ne da yake tabbatar da fahimtar Imam Shafi'i akan cewa mamu zai iya hada duka biyun yace sami Allahu liman hamida sannan ce rabbana lakal hamd abin yana da sa'a akwai sauki wanda duk mutun yayi insha Allah babu babu matsala ta sallarsa to bayan wannan bayan sami Allahu liman hamida da rabbana lakal hamd akwai wani abu da mai sallah zai kara a cikin sahih bukhari imam bukhari bai kawo wani abu ba da ya danganci wannan saboda ba ba wata ruwaya da yake ita da ta tafi daidai da sharadin sa akwai ruwayar rifa'a ibn rafi' wanda ita kuma daban take ta sha bamban da wannan duk da cewa ita ma ta kunshi wani abin da mutum zai faɗa a wannan lokacin amma ba daga cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ita karirin sa wato abin da ya tabbatar imam muslim shi ya kawo ruwayoyi da yawa daga cikin akwai wannan ruwayar ta mu ta abu sa'id al-khudri wanda imam muslim ya kawo ta da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dago kansa daga ruku'u yakan ce allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawat wasu daga cikin malamai suna ganin cewa mutum zai kara a cikin sallar nafila ne banda sallar farilla kamar imam malik yana gani a cikin sallar nafila banda sallar farilla wasu kuma suna ganin cewa yana iya kara a cikin sallar farilla in shi kadai yake yi amma in ba matsayin liman ba in matsayin liman ne kai ya kara domin zai tsawaita wa mutane wannan rukunin idan da a ce liman zai kara babu laifi ba a cewa ya yi laifi kawai dai ana gudun kada ya yi abinda zai tsawaita wa mutane sallar ana gina sallah ne akan takfif ba akan tatwil ba sauraka idan ya yi ba a cewa sallar sa bata yi ba mun kuma mutum shi kaɗai yake sallah a farilla ce ko a nafila wannan zai iya yi babu komai النبي صلى الله عليه وسلم yakan ce Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wato godiya da yabo da kirari sun tabbata gare ka cikin sammai da cikin ƙasa wato inda za a cika sammai da ƙasa da godiya da kirari da da tasbihi to ka cancanci haka mun sha maganar ba yana nufin cewa kai kai adadin wannan ba ana nufin cewa ubangiji ya cancanci wannan wa mil'a ma bainahuma ya cancanci cikin abin da ke tsakanin sammai da ƙasa wa mil'a ma shi ita min shay'in ba'd da ma abin da kaga dama bayan waɗannan mutum akwai wasu halittu ma banda waɗannan da da mu muka sani to cikin su za a cika su da godiya da tasbihi to ka cancanci wannan ahla thana'i wal majd ahla anan mansub ne ala nida ya ahla thana'i wal majd ya wanda ya cancanci yabo ya cancanci girmamawa ya wanda ya cancanci yabo da girmamawa a haƙƙo ma ƙala al'abdu mafi cancantar abin da bawa ya faɗa wani mubtada ne a haƙƙo marko ne ala liftida mafi cancantar abin da bawa ya faɗa khabar din shine Allahumma la mani lima a'taita wa kulluna laka 'abd wannan jumla ce itiradiyya mafi cancantar abinda bawa ya faɗa wa kulluna laka 'abd kuma mu dukan mu bayinka ne wato kowa da kowa bawa yake ga ubangiji subhanahu wataala yana ya koya su kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa bawan Allah ne subhanahu wataala Allahumma la mani alima ataita ce mafi cancantar abinda bawa ya fada kuma dukkanin mu bayinka ne shine Allahumma la mani alima ataita ya Allah babu mai hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ta babu mai bayar da abin da ka hana to abin da Allah ya so baka babu mai hana maka abin da Allah bai baka ba babu mai baka shi wanda ya nuna kamalin tafwidi zuwa ga Allah subhanahu wataala to ya fawwala komai zuwa ga ubangiji subhanahu wataala shine mai bayarwa shine mai hanawa in ya bayar babu mai iya hana babu mai hanawa in ya hana kuma babu mai bayarwa wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd wani mai wadata al jadd al ghina wani mai wadata wadata saba za ta amfane shi a gurinka ba yau ba la yanfa'u balu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim tare da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da lafiyar zuciya akwai wani daga cikin malamai na cewa ana iya karanta ta wala ya fa'o zaljiddi bai fi kasirin jim zaljiddi a yi zalijtihadi minka jihadu zaljiddi minka jid lakin haza lam ya sabu riwaya ta bai tabbata a riwayarta ba a riwaya babu a riwaya jad ne wala ya fa'o zaljad minka jad wato abin mai wadata wadata saba za ta yi masa amfani a wajenka ba abinda mutum ya aikata na ayyukan kwarai na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala shi zai amfane shi amma ba dukiyarsa ba to wannan yana daga cikin abin da mutum zai iya karawa yayin da yake yayin da ya tsago daga ruku'u bayan ya ce rabbana wa lakal hamd yana iya kara mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd yana iya tsayawa anan akwai ruwayar da suka zo iya nan yana iya karawa ahlul sana'i wal majd ahqqu ma qala al abd kulluna laka abd allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta zuwa ƙarshe wa fi sahih bukhari an rifa'at ibn rafi' radiyallahu anhu qala kunna nusalli yawman wara an-nabi sallallahu alaihi wasallam rifa'a ibn rafi' radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana muna salla bayan annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'asa rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati yayin da ya dago kansa daga ruku'u قال سمع الله لمن حمده سيجي سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه سي وني متن بايانسا سيجي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يجي ربنا ولك الحمد ya ubangiji mu godiya da yabo sun tabbata gare ka hamdan kaseeran yabo mai yawa tayyiban mai ke daddada mubarakan fihi mai albarka a cikin sa falamman sarafa yayin da annabi ya gama ya gama sallah qala manil mutakallim wane ne mai magana qala ana ya rasulullah sai mutum ya ce ni ya ma'aikin Allah qala laqad ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala ko awwalu duka awwala ya zama na zarf ne ko awwalu ya zama sifa ce ta ayyuhum لقد رأيت بدعة وثلاثين ملكا اتناغ ملائكو ثلاثين دئن كي يبتدرونها سنة كيما ونن كلمة فورا وانا قبرين يغشي زي فار رمتاتا وتوانا وانا ابن لك فدا وانا حديثنا رفاع ابن رافع رضي الله تعالى عنه yana faɗar cewa wata rana suna sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sallar farilla an yi ruku'u an dago annabi ya ce sami Allahu liman hamida fa qala rajulun wara'a sai wani mutum yazo a wani mutum a baya can sai sai ya ce rabbana lakal wa lakal hamdu hamdan kaseeran sai ya faɗi wannan wannan addu'a wannan mutum wasu ruwayoyi sun nuna cewa shine shine rifa'a din shi mai ruwayar hadisi shine mai fadar shi abin ya faru a gare shi amma da ya boye kansa saboda tawadu sahabbai ba irin mu bane mu ne yayi ai yanzu wannan ta faru mutum yayi magana mala'iku su zo suna tsoron magana sa ana waso su ana kokarin ai shikenan saboda haka shine shine abin ya faru gare shi to bayan an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji tunda ya daga murya ne kamar da wasu ruwayo suka nuna ya daga murya sosai an ji shi annabi ya ji shi da aka juyo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manil mutakallim sai ya ji tsoro sai ya shuru sai ya ki magana waye da zai yi magana sai ya firgita ko wani abu za a ce yayi har yake cewa na so a ce na yi asarar wato dukiyata gaba daya da a ce na halatta wannan sallah don bai san mai zai biyo baya ba ya yi wani abu ba a sashi ba annabi ya juya na ce ina wanda ya maganan nan a ran sai ce na shiga uku to sai da ya ji annabi ya ce waye ya yi maganan nan manil mutakallim la ba a sa'ani da ya ji ba da ya ji sai ce ni ne ni ne ce la ba a sa'ani ce ba laifi ya yi ba waye shi zai bayyana kansa wasu suka ce to ya aka yi sabai ba su nuna shi ba suka ce to ai sahabbai kowa a cikin sallarsa bai ma san dan uwansa ne kowa ta kowa saboda haka ba wanda ma zai iya sanin wai wani wani kowa sallarsa yake cikin harkar sai saboda haka sai da ya bayyana kansa annabi sai ya ce da shi to ya ga mala'iku talatin da yankai suna ta waso san wannan magana ta kowa yana cewa shi zai ruba ko mutum wanda ya nuna cewa banda mala'ikun da Allah ya sanya wa mutum suna rubuta ayyukansa akwai wasu wanda su ma aka yi dace sun zo kana cikin wani aiki to su ma za su yi rikodin a baya can mun karanta hadisin mala'iku Allah yana da wasu mala'iku sayyahi suna yawo kofuna ala hidatin zikir inda duk ake ambatan Allah suna suna halarta gurin wasu na gaya wa Allah abin da suka gani sauraka baya ga mala'iku da ake da su kowane ɗan adam yake da su ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid baya ga waɗannan raqibun atid din akwai kuma waɗanda za a iya cin karo da su su ma su su rubuta kamar waɗanda suke rubuta mala'ikun da suke zuwa ranar juma'a suna rubuta suna list ɗin wanda suka zo masallaci wanda ya fara zuwa shi ne sunan shi ne na farko sai na biyu sai na uku har sai liman ya zo ya hau mimbari su kenan sai sulfa littafi su masu koma su saura su ta haka duk wanda ya zo ba a cikin rakwar an gama an gama an gama rijista babu eh kawai an nan masallaci ta ka ce yara zuwa wai kuro masallaci inda liman bai zo ba suna ci gaba da aikinsu kai a waje kake sallah ne ana magana da su suna rubuta sunan wanda duk ya zo masallaci gwargwadon san da ya zo amma idan liman ya hau mimbari to sun gama rubuta sunaye a ranar sau da ka duk abinda za a je a raba ba shi a cikin sai dai wanda zai samu na gaba ɗaya kuma wanda za a ba shi amma dai wata bonanza da za a wani bonus za a bayar ba shi a cikin to kaga akwai wasu mala'iku kenan banda wanda muka muka aka sani cewa su wannan suna da zimtar dan adam duk abin da ya za su rubuta to akwai wanda kuma za su za su zo wasu a wasu yanayi a wasu lokuta su rubuta ayyukansa saboda haka annabi ya ga mala'ika 30 da da, da yan kai albid'a daga uku zuwa zuwa tara daga uku zuwa tara shi ake kira bid'a ka bid'a zuwa 30 ma to ba su kai dai 40 ba ko dai 39 abinda ya kai zuwa 33 suna suna ta kokawar kowa yana cewa shi zai fara shi zai fara shi zai fara wanda yana nuna maka falalar abin da ya faɗa wasu daga cikin malamai suka ce wai saboda an ci su talatin ne da uku ko talatin da bakwai saboda adadin haruffan abin da ya faɗa talatin da bakwai ne a talatin da uku ne daga daga daga daga hamdan kasirar da zuwa ƙarshe ko kuma daga rabbana wa lakal hamd zuwa ƙarshe haruffan abin da suke to wannan ta takalluf ne ba da abin saboda wasu ruwayoyin sun zo mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda akwai ƙari akwai wanda kuma babu ƙari so wannan wannan takalluf ne ba da ba da wuce kamar da ibnu hajar laskalani yake fada wannan hadisi shi yana nuna kenan mutum na iya kirkiro wani abu ya kara a sallah wani zikiri wanda ba a sa shi ba wannan dai mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi koya masa ba haka dai Allah ya kinsa masa kuma yayi kuma ya canka to wai shin yana da yana yiwa mu ma yanzu mu rika mu yi wannan cankan
babu wake ba da garanton ba
matsalar a wancan lokacin akwai da za a ce kacin ka ko kace amma zuwa da ce kacin ka wancan lokacin wahayi yana sauka yana sauka annabi yana ganin mala'iku yana ganin abin amma yanzu wani ba zai zo ce maka tuka kira kai ma wasu mala'iku kaza za su sauka ba ba wanda ya sai baka wannan garantin ka duba shi ba da ya abin ya tsorata ya tsorata wanda yake nuna ba ɗabi'a su bace amma dai a lokacin Allah ya yi masa wani ilhami ya yi wani abu don ya zama wata falala ce ga al'umma ya yi shi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi kuma ya ɗaga muryarsa da ya yi a ɓoye watakila kaga ba zan san ya yi ba sai ya ɗaga muryarsa har Allah subhanahu wataala ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da sahabbansa wannan falala wasu sun yi hujja da wannan akan cewa ya halatta mutum ya ke dan kirkiro wani abu a sa a cikin zikirin sallah saboda ga wannan mutum yayi kuma Annabi bai masa fada ba ai da Annabi sai ya masa fada ya ce to kai wai waye ga maka ma ana kirkiro abu mun ji yanzu ka amma waye ce kai ce suka ce to ai bai yi ba a azkar da ake faɗa a cikin sallah ko a wajen sallah akwai waɗanda ana buƙatar su da lafuzzansu yadda suke ba a buƙatar kai tasarrufi a ka cikinsu da komai kamar lafuzzan tahiya ba za ka ƙara ba za ka zo ka canza tahiya ka ƙara wani abu ko ka rage wani abu a cikinta abinda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan zaka tsaya kamar lafuzzan kiyan sallah alfazul azan lafazin azan ba a yadda ka zo ka ƙara wani abu ba canza wani abu a cikin sallar sallah kamar da shi a suke ƙara as-salat hayya ala khairil amal ko haka ne ko hayya ala khairil amal yan shi'a ba a yadda ba kamar yadda zaka samu wasu jahilan ladanan mu za a fara kiran sallah ce bismillahir rahmanir billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim Allah an gama kuma a ce Allahumma salli ala Muhammad wannan ƙare-ƙaren babu shi a kiran sallah kiran sallah alfazi ne ƙididdigabbu su iya so ake so ka faɗa in ka zo kai gyaran murya ka kawai fara kabbara in ka gama akwai abubuwan da aka ce a faɗa bayan kiran sallah mun karanta su ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka roƙa annabi sallallahu alaihi wasallama wasila sannan kuma ka shiga ka yi addu'o'in ka ka roƙi abin nan amma wani zaka ji yazo ya kiran sallah sai ya gyara murya sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai kuma ya fara eh wani zai aikama wani aikama to shi zai ga cewa to ai dabbe ai abu ne mai kyau astaghfirullah din ce ba kyau sai ga cewa tunda ba tunda ba bare ƙara to alfaz irin waɗannan ba a san ai ƙare-ƙare a ciki haka suke haka ake so a basu akwai kuma abubuwan da inda babu wani ƙaidi da aka yi wa mutum don ya yi wani abin da yake ɗauke da yabo ga Allah subhanahu wata'ala a ciki ba a cewa ya yi laifi kamar misali talbiya ta aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam yana labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik eh ibnu umar yana tare da shi a lokacin yana ƙara labbaika wal khairu baina yadayk wal raqaba'u wal amalu ilayk yana karawa annabi sallallahu alaihi wasallam masa saboda a nan gurin ba a kayyade da wani talbi wani wani lafazi wanda yake iyakantacce ba to duk wani abin da zaka zo da shi a daidai wannan lokacin wanda bai ketare hurumin shari'a ba to ya halatta duk da cewa shi ma wannan min babul jawaz ne ba min babul istihbab ba yana nuna halacci ne ba yana nuna shine mustahabbi ba mustahabbi shine ka tsaye ka takaita kan lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda shine mustahabbi saboda haka akwai inda babu kofa ba abu da take ba kwata kwata akwai inda take an baka dama kana iya ƙara abinda bai bai sabawa bai sabawa shari'a ba bai saba fita daga hududin shari'i ba saboda haka abinda ya shafi cikin sallah abinda ya shafi cikin sallah a tasbihi da ake yi na ruku'u ko na sujjada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci ya ambaci yadda za a yi su tana yiwa mutum ya kuskure wani lafazi ko ya kara ko ya rage wannan ba zai cutar da shi ba tana yiwa mutum ya kuskure wajen kara lafazi ko ya rage wannan ba zai cutar da shi ba amma yayi yayi gangancin shi ya kirkiro nashi haka kawai wannan ba shi da ba shi da in aka faɗi haka to za a rushe ma tsarin shari'a ɗin kowa sai ta ƙirƙire kowa sai ta kawo nashi wasu ma sun kawo nasu su iya cewa ma ya fi na manzan Allah ɗin to saboda ka ba ba wannan shi nan a lokacin shari'a tana sauka a lokacin sahabbai koya suke yi saboda ka duk abin da suka yi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna dakon ko ya tabbatar da su ko ya gyara musu abin da duk ya tabbatar musu ya zama shari'a abinda ya gyara masa sun fahimci ba daidai ba ne a yanzu babu wannan wahayi wahayi ya yanki saboda haka sai ka takaita akan wanda annabi ya bari ana yi ana yi kaka kawo kaka kawo naka saboda haka ba za a yi hujja da wannan hadisi ba akan cewa mutane na iya kirkiran abubuwa su saka a cikin sallah ko da kuwa babu shi a sai hadisin abu huraira ai ba ka ce ba to za mu tsaya nan insha Allah sai karatu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh